أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله حق قدير جلبين السلام عليكم آه kamar yadda muka saba wannan shi ne zamanmu na bakwai na wato dausayin ramadan wanda a baya in ba a manta ba zaman da muka yi na ƙarshe mun tattauna suratun mun tattauna سورة ال آه سورة الأحزاب الحمد لله من تتونا موضوع أنت تو آه تاردا ضد بمو كمل تتونا دك موضوع ناتبا أما دي من تتونا مهمي kusan za a ce maudu'in da ta kare da shi bayan maganar salatin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na malaikatu suna nabi Allah sallallahu alaihi wasallam taslima sai kuma maudu'in an faɗi wanda suka annabi salati sai a faɗi kuma me hukunci wanda suke cutar da shi innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد يتملوا بهتانا واثما مبينا aka ja kunnan masu cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an yi albishirin masu yi masu salati sallallahu alaihi wasallam sannan kuma aka umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya umarci matansa da yayansa da matan muminai cewa ga irin suturar da ya kamata su sa ya yi annabi kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما to cewa wannan shiga ta mutunci su sa wato su sa riga yalwatacce wacce zai game dukkan jikinsu tun daga sama har ƙasa kuma wannan zai hana masu afkawa mata su afka musu wannan ayar ta cikin suratul ahzab da Allah ya kira shugaban halitta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya gaya wa matansa kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin da farko akwai darussa da yawa da zamu cira ayan nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an ce ya gaya wa matansa saboda darajar su ya fara da su wa banatika ya gaya wa ƴaƴansa mata sannan sai wani sa'il mumini da matan dukkan mumini tun daga zamanin har alƙiyama ta tsaya kaga nan wato matan muminai za su ji sharaf an biyo da su bayan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da 'ya'yansa mata wannan babu daraja kamar wannan darajar yudnina alaihinna min jalabibi wato ba abin da zai wasu karfin gwiwan bin umarnin Allah da sha'awa da da kokari da rige-rige kamar su ji umarnin ya fara da matan manzo Allah sallallahu alaihi da 'ya'yansa sannan da su ashe kuma sannan umarnin mai girma ne tunda da da su ahlul baiti aka fara kafin matan mu'mine sannan kuma yudnina alaina min jalabi zalika anna an yurafna fala yuzain wannan ya fi kusata da cewa in an gansu da wannan shiga ta mutunci wani ba zai auka musu ya cuce su ba kaga nan babban matsalar da yau duniya take fuskanta yana daga cikin manyan matsaloli shine matsalar fyaɗe da ake da ake wa mata manya da matsakaita da ƙanana kai a'udhu billahi har jarirai ma cikin cikin tsumman jego na na ilaraji to wannan sai ta bamu magani ka in dai mata na shiga irin wanda alkur'ani ya faɗa shigan mutunci cewa yadda Allah ta nisa lasana ya gaya wa matansa da ‘ya'yansa da matan mummuni su sa su tura yalwatacce yidnina lena min jalabibihinna tun daga saman kansu har ƙasa ya zama sutura ya zama suturar ta yalwata to wannan ya fi kusata da a gane su kuma wani ba zai cuce su ba wato wani ba zai zai rage chances na aka yi musu hari a musu fyaɗe adnan yi rafin falayi zai na kanan langa furar rai to wannan ba ƙaramin darasi ba ne da ya kamata mata su lura da shi sannan lailin yantar munafiquna aka ja kunnen su kuma masu aikata irin wannan harkar fyaɗe ko kuma wato kaiwa mata hari ko kuma yaɗa maganganu marasa daɗi a garin madina da illam yantar munafiquna wallazina fi qulubihim maradun wal murjifuna fil madinati lan nugriyannaka min summa la yajirunaka illa qalila to ce Allah zai taimaki annabi akan su zai ba da nasara yadda za a kama su a hukunta su kuma hakan ba zai bari kuma daga yanzu ba su ƙara zama da annabi sallallahu alaihi wasallam a gari ɗaya ba babu azaba har a munafiki ma fa wato in Allah ya tashi jan kunnen wai hukuncin da zai wa munafukai da hukuncin da zai masu ciwo a zuci da hukuncin da zai masu fyaɗe shine ba za ku ƙara zama da annabi a gari ɗaya ba ku ƙara mujawara da manzo Allah ba ashe rashin zama da annabi a gari ɗaya shi kansa masifa ne ashe rashin zama da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gari ɗaya shi masifa ne da haka su ma da wannan ake ja musu kunne cewa in sun ƙara hukuncin shine ba su ƙara zama da annabi sallallahu alaihi wasallam a gari ɗaya ba to kaga wannan ya nuna mana ashe ni'ima ne zama da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin mujawara kuma azaba ne hukunci ne ma na Allah in mutum ya lishi Allah ce to ba zai zauna cikin makotakan manzon Allah ba ba fa mu'mine ba fa munafiki yake jawo kunne to yana ga mu'mini munafiki ma ashe zama da annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin mujawara da yana masa amfani tun daga nan alkur'ani da yazo hukunta su sai ce summa la yujawirunaka fiha illa qalila daga lokacin ba su ƙara mujawara da kai a garin madina ba sai dai ɗan kaɗan to wannan ya nuna mana kenan ashe mu da ba mu samu muka rayu da manzan Allah sallallahu ba saboda mai wancan giɗi da aka samu na na mujawara na rashin zama da annabi sallallahu alaihi sai mu yawaita yi salati alaihi salatu wassalam yadda wato yadda yadda zai maye mana abinda zai maye mana abinda aka rasa na zamantakewa da annabi sallallahu alaihi wasallam a gari daya to da niyyata shine in samu a yau in ba da dama ma masu bibiyan mu a wannan shafi ya zama interactive session ne wato ya zama karatu ne da za su rika tambayoyi ina ba su amsa kai tsaye maimakon yadda aka saba ni kaɗai na magana iyaka dai ban sanar da wuri ba ba ya kamata ce a rubuta sanarwa an sanar cewa irin wannan ne amma insha Allah da yake yau abin da ya rage mana wannan sura bai da yawa to za mu ragowar lokacin za mu ba da dama mu amsa tambayoyi insha Allah inda masu tambaya sai su rubuta mu amsa kai tsaye in kuma wanda suka yi a baya wanda ba samu aka amsa sai su sake wato maimaita tambayin insha Allah kafin tambayin su fara shigowa zan duba in ga yawa kuma su tambaya a nan darut talim wanda aka yi a bayan da ba mu amsa ba sai mu amsa insha Allah ko daru talim ko kuma kamar yadda na faɗa da inda mai tambaya kai tsaye dama na su ne dedicating karatun yau akan tambayoyi da amsa ne kai tsaye idan kafin masu tambaya su fara sai alkur'ani ya ci gaba kamar yadda aka sani kullum alkur'ani ka nuna fishi matuƙa in an taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko an cutar da shi ko an ɓata wani nasa kaga wannan da ya ja kunnen su cewa hukuncin da zai musu lanugu yannaka bin su mala'ijar ka sai illa qalilan sai da siffanta su da mal'uni na la'anannu me ya la'antar da su saboda innal ladzina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina wanda suka cutar da Allah da manzansa Allah ya la'ance su duniya da lahira kuma ya zana musu azaba na wulakanci da haka sai suka zama mal'uni na tunda la'anahumullahu fid dunya wal akhirah aina ma suqifu ukizu wa qutilu taktida wannan kenan sunnatul lahi allazi na kalam walan tajid sunnatul lahi tabdila kafin zamu dan tsagaita mu amsa wata tambaya anan kafin mu ci gaba in tsakani kafin tambaye su su mai tambaya malam malam Usama Awwal Adam ga yana cewa idan mutum ana bin shi azumi zai rama a Shawwal to zai iya hada niyyar sitta Shawwal da ramako Ramadan din ko kowanne daban-daban dole zai yi isu a tambayin ka idan mutum ana bin sa azumin ramadana ya zo ramawa shi zai hada da niyan sitta shawwal ne ya haɗe gaba daya a zai rama na ramadana daban ya kammala sai niyan sitta shawwal kuma yana iya su a jere amma niyya daban-daban in ya rama sai ya zo ya kuma sitta shawwal insha Allah sitta shawwal hadisi ya zo cikin musulman zara sallallahu alaihi yana cewa man sama ramadana wa atba'ahu sittan min shawwal fa ka'annama sama dahra kullah wanda ya azumi ramadana ya biyar da kwanaki shida na shawwal to kamar ya azumci dukkan zamani gaba daya ya zama samun dari a falala Allah zai bashi wannan saboda man ja bil hasan falahu ashu amsalia kaga in ka ce ramadana kwana talatin za ka ninka shi sau goma wata goma kenan man ja bil hasanati falahu ashu an sali an ninka ramadana wato ya zama wata goma wata ɗaya ya zama an bashi maimakon ya yi wata goma sauran wata biyun kuma kowane kwana goma kwana ɗaya kaga idan ya yi sitta shawwal ya ciki ta na wata biyu kenan sai ya zama ya azumi shekara amma in ya bar shi bai samu na bai da wannan bonus din sai ya zama ya azumi ramadana kawai to shi ne ya farara Allah Allah ya amfane mu Allah ya taimake mu ya ba mu ikon yi kuma ya karbi ibadun mu gaba daya ya gyara mana zukatan mu ya sa ya ba mu ikon ya sa mu cikin bayin da za a ce ta daga wutan jahannama wannan watan insha Allah ya sa mu cikin wanda mu samu gafara da rahama albarka annabi sallallahu alaihi wasallama to wannan kenan ina jin sofa wal muna jiran wata tambayar ta shigo za mu ci gaba da ƙarasa wancan sura sai da ya ce rasu la'anannu aina masu kifu uku zuwa kuccilu taktila ga hukuncin da yanke musu duk inda aka kama su wato aka same su a kama su kuma a kashe su kisa saboda 'yan ta'adda ne sun suna cin mutuncin manzala sallallahu alaihi wasallam suna cin mutuncin matan mumine da matan musulmi kuma suna kawo tashin hankali a ƙasa ce zama hukuncin su kenan to wannan da a ɗauka sakamakon duniya da an kashe su a duniya magana ta wuce ashe ba ta wuce ba sai zama bayan nan kuma akwai sakamakon lahira inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah da ya tashi ba da tsoro da me zai musu alayira ba su yi tinkara ba sai ya faɗi abin da alayira zai tada hankali duk wata halitta duk wani mai rai ba abin da zai tada masa da hankali kamar tashin alƙiyama inna zalzalata sa'ati shay'un azim ya ayyuha an-nasu taqu rabbakum inna zalzalata sa'ati shay'un azim yawma tarawnaha تزهل كل مرضعة أما أرضعت وتدأ كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد صدق الله العظيم to da yake maudu'in alkiyama maudu'i ne da zai tashi dukkan hankalin mai rai dukkan hankalin mai rai Allah mai girma ne ya kira inna zalzalata sa'ati shay'un azim duk masifin duniya na Allah ya kira su ba su da wani girma amma kuma na alƙiyama ya kira ta Allah azimun shi ya kira tashin alƙiyama zalzal sa ci shehu na azim to a haka din sai ya ɗauko maudu'in alƙiyama don ya daɗa firgita waɗanda suka cutar da manzon Allah su ta islam cha yas'aluka nasu an sa'a qul inna ma ilmuha inda Allah wa ma yudrika la'alla sa'ata takunu qariba ya rasulullah suna tambayin ka yaushe ne alƙiyama ka gaya musu sanin yaushe ne alƙiyama wannan na Allah ne shi kaɗai barwa kansa sani kuma wa ma yudika la Allah sa'ata gunu dai ba ba ka sani ba me me zai sanar da kai cewa watakila ma alƙiyaman da ake ta maganan nan ko ma lokacin ta yazo tana kusa inna Allah la'an al-kafirina wa addala musaira to saboda yadda da tsoratarwa alƙiyama abubuwa da yawa ne za su faru akwai abubuwa masu daɗi da zai faru ga muminai wujuhun yau ma'izin ranar alƙiyaman fa ranar tashin hankali shine yau ma'izin in ka jata wala amur yau ma'izin lillah wujuhun yau ma'izin nazira ila rabbiha nazira waɗansu fiskoki ranar alƙiyama ranar tashin hankalin nan fa su kyalkyali ma suke don me saboda ila rabbiha nazira saboda suna samun suna mushahada da zatin ubangiji to wannan inna allaha la'anal kafirina wa addala musairan khalidina fiya amma kuma sai bai faɗi wannan ba saboda barazana ake yi ga waɗanda suka cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka cutar da mu'minai suka zama la'anannu sai ya ce inna allaha la'anal kafirina kaga mal'uni na ta dawo kaga maganan cewa la'anahumullahu fid dunya wal akhirah ta sake dawowa inna Allah la'anal kafirina wa adda lahum sa'ira Allah ya la'anci kafirai kuma ya ta'adda musu wutan sa'ir wuta mai kuna su shiga su yi kwana nawa bayan yaushe za su fito yace khalidina fiya abadan in sun shiga dawwama su ya ciki ba fitowa ba la yajiduna waliyan wala nasiran ba su samu wani mai ceto ko wani mai jin kai da zai kwace su ba yau mutuqallabu dun fin nari ya ƙulu na ya laitana a tsanar lawa a tsanar rasula a ga wannan uwa shi ma ya tambaya ma'awai umar yunusa yake salam malam ina tambaya shin kamar ƙasar falaɗin za su yi azumi za su iya azumi a halin da suke kuwa to shi azumi ai abubuwa guda biyu kaɗai ke ɗauke shi ba na uku shi ne faman kana minkum maridan au ala safarin ko marar lafiya ko matafi ba a ƙiyasta wai ibada da hankali a ce to ai tashin hankalinsu ya fi na matafi tashin hankalinsu ya fi na marar lafiya ba a ƙiyasta ba shi addini wato Allah ke faɗi yadda za a yi annabinsa ke yin bayani hankali bayi da wurin zama a addini ya faɗi wai me ya kamata a yi ai in an kula tashin hankalin me yaƙi ai ya fi na na wannan a'a nassi kaɗai zai faɗa ya za a yi ba wai hankali za a ɗaurawa ba so wannan yasa dole za su yi azumi ba za a ɗauke musu azumi saboda halin da ake ciki ba wallahu alam muna tare da sotul azab har yanzu ta. ya faɗi irin azaba na ƙuna da ya tanada musu khalidi na fiya abadan kuma za su shiga su dawwama a cikin azabin Allah kiyaye mu Allah Allah Allah Allah ya sa Allah ya mana gafara ya kiyaye mu da azabarsa la yajiduna waliyan wala nasira ba su taɓa samu wani majibinci lamari ko wani mataimaki ba to cewa sun shiga wuta kawai ya isa barazana ba sai an ba da details ya zaman jahannama yake ba ba sai an ba da details irin azabar da ya zaji juya su a wuta ba amma saboda ya razanar sai ce yau mutu kallabu hujuhun finnari ya na ya laita na tsanan laha wa tsanan rasula ranan da Allah zai rika juya fiskokin kafirai cikin wutan jahannama za su rika yi suna wayo Allah ina da mun san haka ne wallahi da mun bi Allah mun bi manzonsa atana Allah wa atana rasul wa qalu rabbana inna atana sadatana wa kubara'ana ranan da wanda ya bi Allah ma sai yayi kuka ce da ya san haka bin Allah yake da ya fi haka bin Allah barantana wanda bai ba a cikin suratul furqan yana cewa wa yawma ya'addu zalimu ala yadayhi يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا rana alƙiyama ran da azzalumi zai sa hannaye guda biyu in an yi nadama ya sa ake ciza ya sa ɗaya ba ma ya sa biyu ba amma shi saboda ya ƙura makura a nadama hannayensa dukkan biyu zai sa cikin baki ya ciza ya abdu zalimu ala ya dai duka hannu biyun zai ciza yana kururuwa yana ya laitani takastu ma'ar rasuli sabila duk da ayat ta sauka ne kan ugbatu na fi muhaifin cikin kafiran makka saboda abin da ya maki alaihi salatu wasalam na rashin kirki Allah ya nuna masa ga ƙarshen sa don na alƙiyama sai ya ci da yatsa saboda ya shirya dina ya gayyaci manyan mutanen makka ya gayyata to ka'ida in zaka gayyaci manyan mutane a makka ko baka so sai ka sa manzo Allah a ciki ko kafiran ne suka yi gayyata in ba ka taro bai cika ba bihi zinatul hadaratu wa kirwa azima sallallahu alaihi wasallama to wannan kafiri sai yake ci annabi sallallahu alaihi wasallam walima tare da sauran kafiran manyan makka annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo sai zama bai ci abincin shi ba to da bai ci ba sai ya damu yace in baka ci ba ba zan ji daɗi ba sai ji to in kana so in ci sai dai za ka musulunta sai shi ko saboda samun annabi ya ci abincin nasa sai ya ce to ya yadda me ya kalme zai faɗa ya musulunta nan sallallahu alaihi wasallam masa kalmar shahada sai ya faɗa da ya faɗa daga baya sai su Abuja ne suka ji labari sai suka je suka same suka ce ina ai wallahi ka ji kunya ka zama rago wai saboda ana ma magana cewa wai jarinka ne kare kana neman mamudu ya baka kana kwaɗayin ya baka jari ne ko wani abu shi yasa ma ka karbi addinin ya ta faɗa saboda girman ka irin na kafiri Muhammadu yana da abin da zai bani kaza da kaza da kaza to in baka baka ce ka fasa addinin na tsakani sai ya ce ya fasa ko ya ce ai bai isa ba sai ka je ka masa walakanci ya yadda zai je yi ya je abin da yi na ya yi kaki ya tofa ta inda ɓangaren ta inda annabi yake a uzubillahi to wannan da ya haka ba laifin da ya wuce wannan amuni to shi ne wannan ayat ta sauka wa yamma abdul zalim ala ya dai ya kulu ya laifin da kasan ga wata tambaya ta shigo za mu dakata kamar yadda muka saba in tambaya ta shigo sai mu tsaya da abin da muke sai mu amsa ga Malam Yunusa Zannuri Idris ya ce Assalamu alaikum tambaya ta akan sallan tarawihi muna wani masallaci wani ya zo ya haɗa raka'a hudu kafin sallama don Allah a ƙara haske za kuma lawa khaira. To, da, da akwai ruwayen da suka nuna ana yin raka'a hudu, a sallame, a yi hudu, a sallame, sai a yi ɗaya ko kuma ya zama wuciri raka a tara ko kuma a yi biyu sai a cika da wuciri in an yi hudu aka sallame hudu a sallame daga wayan an yi shafa'i da wuciri shi kenan an gama sai zama raka a goma sha ɗaya lalle ya zo a hadisi to amma akwai hadisin da ya zo wanda ya mai da sallolin dare raka a biyu cewa salatun laili masana masana sallan dare raka a biyu ne ba raka hudu ba to malaman da suka ɗauki wannan sun ɗauka ya yi nuska ma wancan raka'a hudu a haɗe ba ba sallama tsakanin kenan sai ya zama yanzu wanda ake yi yanzu kenan shine mai raka'a mai raka'a biyu to wannan shine sai kuma bayan sa akwai sunusi karobi yace Allah ya ƙara ɗaukaka Allah ya raya mu ya kashe mu kuma ya tashe mu to shi ba tambaya yi ba addu'a yake sai kuma wannan Muhammad Nazir sai Muhammad Nazir ya ce bayan ya yadda ce Allah ya ƙara lafiya dan Allah malam ƙarin bayani nake so akan maganar Profesa Ibrahim Ahmad Makari wata sallar wata sallar tahajjud ba cewa akan manzala sallallahu alaihi wasallam bai yi tarawihi ba sannan ya yi wata sallah ta hajjir ba bai wata sallah ta hajjir ba da kuma hukuncin fitar mata wannan sallar ta ta hajjir wa salam daga nazir siraj to wallahu alam abinda professor ibrahim ahmad makare ke nufi wallahu alam shine wayannan rakoyin da ake a yau wato za a yi sallan tarawih ka sani kamar yadda aka saba raka a goma don goman ƙarshe ya zo ƙarshen dare za a ƙara raka a har su kai ashirin wani waje su kai talatin sai a yi shafa'i da wutuli to wannan ne yake nufin rako'in su ƙaru su kai haka zamanin annabi sallallahu ba a samu ba amma annabi sallallahu ya bari kofa a buɗe kowa ya ɗibi abin da zai iya na sallan tarawi ba wai yana nufin annabi yana nufin waɗanda ake yanzu a rab ai na farkon dare a je na ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam in dai sallan raka'ansa goma sha ai wai sallar da muke sallan asham raka'a goma sha uku ko kuma sha ɗaya a riwayan sai da Aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce bai taɓa wuce raka'a goma sha ɗaya ba wata an rawaito kuma yana raka goma sha uku to zai zama tsakanin sha ɗayan da sha uku kuma ko tara aka yi yayi wannan shi abin da yake akwai amma daga baya ne raka'o'in suka saboda ana neman annabi sallallahu ya kwadaitar a dage da ibada goma ƙarshe a nemi lailatul qadri a wannan goma watakila a same shi da sauransu kwaɗayin wannan alkhairi ya sa rakawin suka yi ta ƙaruwa suka kai inda suka kai in fact ba wai raka a talatin da ake yi a haramin makka ko raka a ashirin goma farko da goma na biyu ko wani abu mai kama da wannan ba a'a an samu a tabiya ko mai raka a dubu ɗaya ya shafa da mutane ba ma da azumi ba kullum a rayuwarsa har yabar duniya raka a dubu yake kullum an taba samu kuma tabi'i ne shine Ali Zainul Abidina dan al-Imam Hussein jikan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam raka a dubu yake to kaga wannan yana kofa a buɗe take wajen ƙara alkhairi na ibada matuƙa mutum yayi ta yadda aka shar'anta adadi kuma yace ku min al-amali ma tutiquna walan yashadda ad-din ahadun illa galabahu ولكن سددوا وقاربوا واستئنوا بالقدوة والروحة وشيء من الدلجة wannan shi ne sai wannan wato usama awwal adam ga yadda yanzu idan mutum yana aiki zai zuciyar shi tana raya mishi kamar riya yake yi yaya zai yi ya kubuta da sharrin nafsu yaya mutum zai gane ikhlasi a ibadarsa to malam usama ta tambayi babban abu wanda yafi komai wahala ikhlasi a aiki to idan mutum yana aiki saboda Allah sakan zuciyarsa zai ko da ya ji zuciyar tana raya masa cewa abin da yake yana burge mutane ya maida wa Allah akwai abin da malamai suke kira shuhudul min a akwai abin da malamanmu suke kira shuhudul minna shuhudul minna yana nufin ka ɗauka cewa ayyukan Allah ne da ya kammala sai ɗauka ya rataya ma sai aka ga kaman kai kai saboda a girmama ka saboda Allah yana son ka da alkhairi yanzu wani ya taɓa alfahari da cewa ya taɓa riya da kunnuwansa ko idanuwansa ko tsawonsa ko ƙibansa ya yi riyar da shi ya ce shi ya iya gaɓoɓi ba zai fito da Allah ne halicce su ko fahimsa ko kyansa ya ce yana riya lallai wata mutum yana iya alfahari watakila da kamanni ya ce na alfahari shi ma ba kyau amma da abin da yake akwai ya yi riya ba zai yi ka yi riya da abin da ba ka yi ba yadda gaɓoɓinmu na halitta ba mu muka yi su ba haka ayyukanmu masu kyau ba mu muka yi ba Allah ne ya rataya mana aka ga kamar mu muka yi don ya girmama musu bana wata'ala amma sam katsan ba mu muka yi ba to ba abin da za mu cewa Allah sai godiya irin wannan yanayi idan ka ji kana tuhuman kanka dariya ka gode wa Allah da ran da ka ji kai ne ikhlasi ne ɗari bisa ɗari to ba wanda ya kai kariya dan yanzu riyanka ka wuce bayi Allah kake wariya kenan kana gwada wa Allah cewa kai kana yi daidai so kaga wannan ya mashi haɗari akwai asari da Imam Bukhari ya rawaito a cikin kitabul ilmi ne ko yake cewa tabi'in da yake magana yana cewa laƙar ra'aitu aksara min salasina min sahabati rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma za'ama ahadu minhum annahu ala ala ala iman jibril wa mika'il aw mika'il aw kama qala yana cewa na ga sahabbai sun fi mutum 30 ba ɗayan su da yake da'awar wai imaninsa irin na jibril ne ko mika'il ko wani cikin mala'iku bal kowannensu ma na tuhuman kansa da munafinci dukkan sahabban kowa na tuhuman kansa ta shi munafiki ne har ma sun yi tufaki duk wanda bai jin a ransa yana tuhuman kansa da munafinci to ma shine ma munafiki ya ji cewa shi mukhlisi ne to ai ya rasa ikhlasi dole rika yana tsoro yana tubawa Allah yana Allah Allah ya sade bariya ne ba Allah Allah ka sade aikin nan bariya a ciki wannan shi ake son mu Uh, so far uh, yauwa sai ga wannan sunusi karofi ya ce Allah ya ƙara basira da ɗaukaka ya ce tambaya na shi ne macice tana da ciki sai ta rinka ganin jini ya zo ya ɗauki ga kuma cikin na nan idan ta je asibiti to ya za ta yi da sallah da azumi mun gode masha Allah tambaya mai kyau wannan tambayar mun amsa ta amma ba a salon tambaya ba cikin karatutukan tafsiri da muka yi a farkon wannan wata wajen fassara Allahu ya alamu ma tahmil kullu unsa wa ma tajidul arham wa ma tasdad wa kullu shay'in da bi miqdar cikin suratul ra'd a karatun da muka yi a nan kan kujerar Maulana Shehi mun yi wannan bayani mun faɗi saɓanin malamai tun daga zamanin sahabbai kan cewa mace ne ciki in ta ga jini kam haila ne ko ba haila ba ne an samu saɓani tsakanin malaman sahabbai har ta biyayi mun faɗi matsayin kowa a ciki cewa waɗanda suke ganin kamar haila ne suka ce to za ta ɗauki shi a jinin haila ba za ta yi za ta yi sallanta ta yi azumi wani suka ce ba haila ba ne kenan wani suka ce haila ne kuma ba za ta yi sallah ba ta yi azumi ba tana yiwa ta yi ciki to akwai tajarib akwai experiment da dama apart from nafsi akwai kuma abubuwan da suka faru a tarihi wanda suka nuna musu ana yi ko ba a yi mun faɗi abin da ya faru zamanin sayyidina umaru na wata mata da aka samu miji ya sake ta ta yi jini sai kaga in ta yi jini ga an ɗauka haila ne ko ta yi jini ta gama wani miji ya aure ta ashe ashe mijin farko da cikinsa ta fita kuma jinin da ta gani ashe ba haila ba ne ta ƙidaya da shi a matsayin haila har ta je ta wani auren aka haifi ɗa iyaye biyu suka yi jayayya kowa ya ce ɗansa ne da aka yi rikici aka rasa yadda za sai aka nemo ƙa'ifi wato irin wannan masu laraba masu baiwa na wankin ido na zamanin larabawa mun faɗi karatun mai tsawo a wancan karatu da muka yi da ya zo ya duba ya rigice yaron na dukkan su biyu duka iyaye biyu babanni guda biyu su ne babannin yaro hankalin umar ya tashi radiyallahu anhu ya tashi zai hukunta wannan ƙa'ifin to sai nemo matan ƙurashawa ya ce su observing matan su duba ta su gaya abin yake suka mata tambaye da ta gama faɗi auren farko kwanciyar farko mijin farko kwanan farko ya ta ji rana ta biyu rana ta uku ta faɗi da alamun ɗaukan ciki sai suka gano cewa ashe ta ɗau ciki a wajen mijin na farko amma yana ƙarami da ta ga jini ta irga a matsayin haila sai ta ɗauka ta gama haila ba ta da ciki ta je ta wani auren sai zama miji na biyu maniyinsa ya shayar da wannan wannan ɗan tayi da aka samu a wajen miji na farko to shi yasa shi wancan ya hukunce ce ɗan ɗan mutum biyu ne to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yanke hukunci a wannan wurin akwai hadisin da yazo cikin bulugul maraman da Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani ya rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa shi jinin haila sananne ne da kalan shi da launin sa mata sun san shi to su duba launin su duba kalan in dai shine shine in ba shi ba ba shi bane wajen maganin yaro kuma sai aka koma hadisin Bukhari da Muslim cewa alwaladu lil firash walil ahir hajar yaro kowane ne gadon babansa da aka haife shi ne gadon babansa ba za a duba a ce kawai wancan ya ta fito da ciki daga baji ba ba ta yi jini ta ɗauka haila ne ta je gidan wani ta haifa a zuwa ana ta rikici ba alwaladu lil firash wal lil hajar wanda hadisi ne bukhari da muslim suka rawaito da isnadi na wato sa'adu na biyu kasin Allah ya kara masa yarda jayayyar da suka yi cewa akwai kuyangar zam'a cewa yayansa urbatu na biyu kasin ya masa wasiya ya ce ɗan da kuyangar zam'a take ɗauke da shi ɗana ne duran da kuka ci maka ka kwato mun duran da ka samu dama kuka je shiga maka ka kwato mun ɗan ka riƙe shi a wurinka tun a jahiliya ni ne ku yangan ciki in ji shi utubatun na biyu waqas wan sa'adu na biyu waqas duk da dai ba musulmi bane to shine da suka ci makkan ko sai je dauko yaro shi kuma yaro akwai wansa wanda ba uwarsu ɗaya ba dan zama din yazo yace san ba zai yi wannan yaro kanina ne dan ku yangan babana ta haife shi kuma akan shi fidan babana suka yi rikici aka zo gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ana zuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito da aka kawo yaro sai ga yaro sak utubatum na biyu kasu sak kamar tsaga kara to anan anan sallallahu sai hukunci mai harshen damu yace alwaladu lil firashi walil ahir al hajar yace kuma ihtajibi min ya sauda yace da dai gadan da aka haife shi ne gadan babansa shi kuma wanda ya je fadan mamatan da ba tasa ba to ba dai da zai samu ba sai dai samu duwatsu sai dai a jefe shi sannan ya ce saudatu bintu zama ke kuma ke hijabantu gabaninsa domin ba dan uwanki bane biologically a hakikanin lamari ba dan uwanta bane dan utu batu na biyo kasa amma a shari'a kuma shari'a ta bawa shi zama to da yake saudatu bintu zama ce yace ki hijabantu gabaninsa karki saki jiki a matsayin dan uwanki ne amma ko shari'a ta ba da shi ma babanta matsayin da to wannan shi ne yana da sarƙaƙiya matuƙa wannan kenan da aka sa rika rarrabe gidan haila wajen kalan kamar da nan sallallahu alaihi ya koyar a duba a gani a ga wani irin launi ne da sauransu to wannan kenan sai idan za mu ƙarasa abin da ya rage a cikin wancan sura ta ahzab bayan ya faɗi yau matuƙan labujun finnari ya ƙulu na yare tana tsanan lawa tsanan rasula wa ƙalu rabbana ina tsana sadatana kubarana fadallu na sabila rabbana atin jifin wa zabi al'alula nan kafira cewa ‘yan wutan nan suna ta kururuwa suna cewa ya ubangiji mun bi shugabanninmu sadatana sada wato jam'u sagidin kenan wa kubara ana jam'u kabirin fadallu na sabila suka ɓatar da mu hanya to rabbana atin bi ifin min azab Allah ka ninka musu azaba wal anum lanan kasira la'anan da kace kai da farko mal'unina inna allaha la'ana al-kafirina wa adda lahum sa'iran tasukan ka kara musu la'ana kan la'ana ya zama la'anar su ta fita kowa yawa la'anan kafiran to anan wurin sai aka ja kunnen mu'mini an gama da munafukai an gama da kafirai sun san makomansu mai muni saura mumina a jakunninsu ya yi allazina mun la takunu kallazina azam musa ku mumine ku ji tsoron Allah kar ku yadda ku zama irin bani isra'ila da suka cuci musa bayan ya tsayar da su daga fir'auna suka kare da cutarsa shi kuma wahalar da ya sha a hannun bani isra'ila bai sha hannun fir'auna ba bal fir'auna ma bai taɓa wahalar da musa ba a gidansa ma ya girma ya ci abinci ya girma shekara talatin amma bani isra'ilan da ya ce ta su suka su suka wahalar da shi to ku ma mu'mine kar ku yadda ku zama irin wannan ku cuci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kallazina azamu sa fa barra'u Allah mimma qalu Allah ya kubutar da shi daga daga abin da suka faɗa na abin da marar daɗi da suka faɗi wa kana inda Allah wajiyan to tunda da dutse aka yi amfani aka kubutar da Musa kaman ya dutse runtuma a guje da rigan Musa ko da kayan sawansa. Saboda Allah Musa wa kana inda Allah wajihan mutum ne mai alfarma a fadar Allah. Ka ji alfarma ku. Ashe in kace bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ka faɗa a daidai. Qur'ani ya kira Musa ya ce Musa nan mai alfarma ne wurin Allah. To fa kaifa bi sayyidina Muhammad. In dai Musa zama wajihan wa kana inda Allah wajihan yana da yana da alfarma a wurin Allah ya faɗi annabi Isa suratu Ali Imran ya ce ismuhul masihu Isa ibn Maryama wajihan fid dunya wal akhirah sunansa masihu Isa dan Maryam mutum ne mai alfarma a duniya da lahira wa min al muqarrabi to kaga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dole ka yadda shine aujahul khalqi ajma'in duk wani wajihi duk wani mai alfarma annabi ya fi shi alfarma a wurin Allah ya fi shi alfarma a duniya da lahira sannan sai ya kare da kiran mu'mini su ji tsoron Allah ya lazamin ta kulla wa gulu kaulan sadidan a faɗi magana ta daidai magana ta daidai ta farko karman shahada wa gulu kaulan sadidan alqaulus sadid babu kamar la ilaha illallah sannan alqaulus sadid tsakanin bawa da da yan uwansa bayi ya faɗi magana madaidaiciya ya zaɓi maganar da zai faɗa ta zama ta daidai. Allah ya ji ganshi wa alfazazi mai ishiriniya yana cewa wajen yabo annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ala fa'id zikran nabi wa saddidi ala fa'id zikran nabi wa fi maddi fa'adil wa ala fa'id zikran nabi wa jaddidi ألا فعد ذكر النبي وجددي وفي مده فعدل وقارب وسددي ولا تقل في شيء من القول واقصدي زن القول إن حاولت منح محمد ففي كل قول مستحيل وجائز يا كلام ومسلم من ذو الله صلى الله عليه وسلم كميمي تذكر أن كميمي تيبون النبي صلى الله عليه وسلم كجدد وفي مده a cikin yabon annabi sallallahu alaihi wasallam fa'adil ka daidaita zance wato ka zama ka zabi kalmomi na adalci wa qarib ka kusanta tsakanin yabon annabi da wani yabo kar yayi nisa yayi ya dauko daga hadisin cewa saddidu wa qaribu wasta'inu bil gadati war rauha wa qaribu wa saddidi a samu sadad wala taglu fi shay'in min alqawli waqsidi kar kai guluwi wajen zaben kalmomi ka zabi kalmomin da suka dace kai ga annabi sallallahu alaihi wasallam da su kar ka dauki sifofin Allah ka bashi kuma kar ka bashi sifofin kasa da nashi ka bashi sifofi wanda suka dace da martaban sallallahu alaihi wasallam zinil qawla ka auna zance in hawalta madha muhammadin durran da ka zai bani sallallahu alaihi wasallam ka rika auna abin da zaka faɗi saboda fa fi kulli qawlin mustahilun wa jaiz a cikin kowane zance akwai abin da ya kamata a faɗa akwai abin da ya haramta a faɗi to wannan shi ne isi lakun amalakun fi lakun da su faɗar fasa fasa azima ina ran lamanta wannan samati to in kun yi haka ga sakamako yuslih sai ya ɗaure haƙar minin yuslih saboda jawabu shar'i ne ittaqullaha wa qulu qawlan sadidan ku ji tsoron Allah ku wadi kalma madaidaiciya da take kan daidai me jawabu shar'i in kun yaka me yasa kamar kusa ki yuslih shi yasa ya daure ha karami yuslih lakum a'malakum wa yaghfir ne kun wa yaghfira ko yusliha a yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ce kyautata muku ayyukanku ya gafarta muku zunubanku duk wanda bi Allah da manzansa mai jila fakar fasa ya samu babban rabo to sai kare da da amana kaga surar ta fara da ittaqillah ya nabi ittaqillah ta ga da ya zamun taqullah wa qulu qawlan sadida ta bude da ya nabi ittaqillah ya ya kai wannan babban nabi ka ji tsoron Allah ta rufe da ya zamun taqullah ta yi rufe da kyau mu ji tsoron Allah ya nuna daman mu din aka kira annabi kan daman ba wanda ya kashe tsoron Allah wannan kenan sai faɗi magana amana da aka ba sammai da ƙasa suka kasa ɗauka aka ba dan adam ya ɗauka shi kuma gashi da zalunci gashi da jahilci ya faɗi ya sake faɗi makoman munafukai da da mushrikai ya faɗi makoman mu'mine da zai yafe musu da gafara ya shigar da su aljanna Allah ya sa da mu wannan mun zo ƙarshen wannan sura kenan insha Allah ina ko ta tambaya za mu amsa in babu sai mu tsaya na balin duba ta sofa dai ba wata tambayar da ba mu amsa ba alhamdulillah Allah ya ƙara mana imani tabbatar da muka hanya daidai ya ƙara mana sa'anin sallallahu alaihi ya raya mu a musulunci ya ɗauki kashe mu a musulunci ya tashe mu a musulunci albarka na sallallahu alaihi a kan tafarki na sallallahu alaihi mu waɗanda muka samu kanmu kan hanyar maulan mu sha mutu da na ɗari ka Allah ya raya mu a kai kashe mu a kai tashe mu a kai da faida shi bayan kaula da jallahu anhu وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم على جعل العزيز سبحانه وتعالى السلام عليكم